بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan rana ta ta litini 29 ga watan rajab shekara ta 1447 wanda ya daidai 19 ga watan januwari 2026 miladiya a wannan majalisi namu na daura da muke gabatarwa akan nahau muna kan littafin alwajiz fi nahwi was sarf jiya mun gama fi'il madi da zamu shiga cikin mubari bayan na ji ina ina sake sauraron kasa din na ji wajen fi'il madi wannan mabni lil majhul na rudda muka ce idan yayi idza umila iltibas wa illa فيفك تضعيفه sai na ce sai zama wannan ya yake rudida ai rudida ba zai yi kuma ai ka ce rudida daga tardidi ne in ka ce radada ya radidu tardidan ne sai dai zama rudida shi kan shi azal qur'ani wala ya ruditu ila rabbi ruditu ila rabbi la janna khayran min amun qalama ai rujitu aka za ka mai da shi shi aka canza shi da ba na ruddat ilaina to rudda zai haɗi tsakanin fi'ili ne ko kuma fi'ilu amrin ne fi'ilu fi'ilu mazi ne mabni lil majhul ko kuma fi'ilu amr to in aka samu wannan iltibasin to sai ai tafkiki a mai da shi zuwa ga abin da yake an cire mishi wannan tadhifi ne zama rudida wala irjitu ila rabbi ai wala irjitu ila rabbi wannan shine abin da ya dace amma ana cikin karatu wani lokaci sai ka ga wasu abubuwa suna shigowa al-ishmam za mu tattauna muka zo so da nisa saboda akwai abin da malamai musamman malamai hijaz da malaman sham suke dan sabani wajen yadda za a yi za a da'insu amma dai mu a nan abin da shafe mu al'ishman masu sarfi inda ya shafe mu na gato a nan faɗi shi ɗan koyaya galibi akwai wasu ɓangarori nashin da yake bukatar sai wasu bayanai amma kaga mu dai a nan abin da suke ke magana kaga dama sun ce ne ko dai al misali in mutum ya haɗu da da da fi'il madi afwan na'am al-madi al-mu'tal ya da talatu halat ko dai alkasarul khalis shi ne kama a ce sima bi'a qila ko kuma abbamul khalis mutlaqan maqula bu'a suma haka ko kuma al-ishma to al-ishma din da galibi ya fi shahara a wajen su shine ko dai ya zama ya zama baina baina harkatai abban al-kasr wa abban amma ba da karfi akan kasara din shine da ba alkasru afsah alkasru afsah da zaka faɗa shi ka ce qiwla biwa haka zaka faɗe shi ko kuma ya zama baina kasra wa dhamma walakin dhamma ya zama ta aqwa sai ta zama sai ya zama qawila buya kaga bu wanda kuma ki ya wato wannan shine abin da da su riba da su kila da su si'at duk wannan ya daga cikin wanda za ku ga daga baya yana samun tasiri wajen karatu wajen ƙwararru so wasu abubuwa an alahu za mu kanta wasu abubuwa kuma sai idan allah ya kawo mu karatu ta kanmu na na watakila da kafin ilimin ƙwararru da wasu littattafai da muke kantawa game da ilimin ƙwararru muka zo insha allah sai mu biyo wannan wannan wannan misalin insha allah a yau za mu shiga فعل المضارع ليس أكيد فعل المضارع المضارع لا شنو الفعل المضارع معناه الفعل المشابه للاسم سونا da ya kamancece ne da suna am fi'li da ya kamancece ne da suna saboda shi al-mudara'a din ma'ana sa al-mushabaha wal muhaka kamancece ne da to shi fi'il mudari yana kamancece ne da suna a wajen li'irabi da bina'i tarkibi ina kamata cewa da suna waɗannan abubuwa guda uku wajen bina'i irabi da bina'i da tarkibi ya yi kama na farko ya yi kama da suna wajen yadda ya karbi arrafa wa nasu ya yi kama da suna wanda ya karbi arrafa wa nasu kaga za ka iya cewa muhammadun qa'imun shi maka kaga fi'ili za ka ce yazhabu ko ya ƙomu muhammadun kaga kaga ya ƙomu marfu'un babban ma muhammadun marfu'un babban ma qa'imun marfu'un babban ma ذاك هذا أرشابها الاسم في قبول الرفع والنصب كما يأيك من تشعر هذا سنة في قبوله النصب كيف يقبل النصب إذا سبقه ناصب إذا وني ناصب يارغ أيشي إنك أن يقول shi ma suna haka in ka zo ka ce mishi inna da ka ce inna allaha kaga dukansu sun yi tarayya wajen cewa idan nawasib suka bi bayan su to suna iya zama wannan yayi aiki a kansu ya zama shi sun zama ma'amul na shi amal na amilinsu shi nasibinsu a wani lokaci kuma kun san cewa fi'il mudari shi ma wa yubna fi ba'd al-halat wani lokaci shi ma yakan zama mabni kamar da za mu zo mu gani a gaba shi ma kuma fi'ili akwai wurare da zai iya ga shi ma suna afwan alisu al-asl an yakuna mu'raf eh وانفرد عنه الاسم بقبول الجر wannan shine abin da suka yi dan abin shi suna shi na karban jarra kaman farada an الفعل الفعل المضارع عن الاسم بقبوله الجزم هذا هو وجه الفارق اما magana sanan wajen bina'i wajen bina'i za ku samu suna din in ka ce misali ya akulu daidai ke da akilu gashi mun ce ba za mu bukata ba amma gida za mu ba komi ba komi ba komi a yi kamar lokacin da ba zai isa ba ba mu tafi a rubin namu ya ɗanyi rauni idan ka ce a ba komi ya akulu da a kilo kuduwa mu gani kaga ya akulu yarin nan harka ce ko? to kowa in harka ce ka gana wata harka gana wata harka wannan shi ne harka harka ya wannan hamza din sukuni ne ba harka ba ce so da ka sai ka mishi harka wannan zero ne an gani sai lamun kafin harka ce sai ka wata harka lamun harka ce sai ka wata harka kaga ya kulu to shi ma akilu wannan muna maganar wajen ta shamu fil bina'i akilu kaga a harka ce wannan wannan a da kaga ai akwai alif ne wanda aka sukuni ta shi ma sukuni ne ci harka ce lu sukuni ne to kaga sun yi kama da harka sukun harka harka to wannan shine wajen tashabu bain al-ism wal wal fi'l bina'an fil bina' fi ai fil harakat da aka samu sun yi kamanci shine da juna wannan shine at-tashabuh fil harakat na farko kenan sannan kuma at-tashabuh al-ma'nawi shine sai wajen ismul fa'il in ka ce muhammadun qa'imun qa'imun zaka iya shi ka ce muhammadun yaqumu ko kuma yaqumu muhammadun to shine wannan shi at-tashabuh al-ma'nawi ba ismul fa'il akwai at-tashabuh fil harakat akwai kuma at-tashabuh al-ma'nawi sannan kuma suka ce qabulihi li amali awamili anaita ka qabulil asma li amali awamil rawafi wan nawasif shi ma kaga fi'il mudari kamar da muka faɗa yana yana karban wato awamil da suke aiki akan wannan dinsa idan aka samu wasu nawasif kamar su an da sauransu kar mu ce qabuluhi li amali awamili alaita mu ce da qabuluhi li li li li li kaunuhu ma'mulan li li ba'd al-awamil imma an nawasib ko abin da ya kama da wallahi tunda galibi nawasib ya zo gabanin sa shi ma zai tsikare shi ya zama da tasiri akan sa kamar da shi ma suna idan aka samu wasu abubuwa su ma sukan tsikare shi sai ya zama kuma daga baya ya zama sa tasiri akan sa وانا شيء يساق تنك المضارع الفعل المضارع الفعل المشابه للاسم فإنه يشابه الاسم آه، في الإعراب ويشابه الاسم في البناء وهذا البناء قد يكون في الحركات وقد يكون في المعنى وقد يشابه الاسم في التركيب أيضا آه. نعم تو وانا شيني قال شيء الفعل المضارع هو ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم شيني أبن دي كينوني أكن فارون وانا أيكي a lokacin da ake magana alhal aw istiqbal alhal aw istiqbal ko da yanzu halin ake ciki shi alhadir aw istiqbal ko abin da zai biyo baya kana ce al istiqbal al istiqbal مثل يكتب يضرب يشري يشرب يدرس يجاهد wannan duka ya kawo shi to amma yanzu ya za a bada cewa a wannan hal ce wannan mustaqbal ne galibi abin da yake mai dan sauki in ya zama ya biribu kawai ka kawo to wannan ya doro bai da lihtimalai amma in kana san lalle ma istiqbalan to sai ka kawo mishi wannan a harfu tanfisin da saufa da sin din da na sa'aktubu sa'adribu saufa adribu wannan su ne amma akwai wasu abubuwa ne da haka da su da larabawa ke amfani da su wajen in suna san lalle dima sai dai ya nuna ya nuna wato haliya ko ya nuna mustaqbaliya daga ciki na suna cewa in iftarna bi bi zarfin dalla ala al-hal in dai da ka hada shi da wani zarf wanda yake nuni ga hal to wannan shi ma zai mishi shi zama ya zama tabbas ana da hadir ne kawai kamar ka ce al-an as-sa'a ka ce uridu an akula at-ta'ama huwa ya'kulu at-ta'ama الآن زيد يأكل الطعام الآن أقول الآن إلى أن توا أنزل كيت تو أنا شيء نسكت توا إن اقترن بظرف الذي يدل على الحال فإنه يمنع حمله على الاستقبال سيد ما وانا يا هنا أتنيا شيء ما ينال عندك استقبال سولا كاكاو الآن كاكاو الساعة فإنه يخرج الساعة أي الآن to wannan shi ne na farko sai kuma abinda suke cewa kuma in iqtarada bi lam al-ibtida dalla ala al-hal aidan in ya zama akwai lam al-ibtida lam al-ibtida shine wannan dai lamun da muka yi mana a baya cewa wani lokaci akan kawo lamun tabdo ta shiga cikin abu ita galibi ba ta da wani aiki amma dai takan zo saboda karfa zance ne inda al-insani la yaqqa kaga la yaqqa yaqqa fi'il mudari ne gashi lamu liftida in ta shige shi ta karfafa zance din amma kuma za ga ita ba ta wani aiki to a nan wasu daga cikin malamai suke cewa wannan shi ma yana nuni ne musamman malaman kuba suka ce yana nuni ne akan hal la yaqqa ay al'an la yaqqa halan fi halihi wa hadirihi amma ibnu malik yana cewa nan ba gaskiya shi bai da ba saboda qur'ani a ku duba ku ga yanda asalan lahawu abin da ke zama na ke cire saɓani tsakanin malaman na hau shine shawahi na qur'ani da kuma galibin al'amari kuma ita ma sunna ba kawai shawari sunna ba amma galibin al'amari saboda lokaci ana samun ruwaya bil ma'ana to amma qur'ani galibin al'amari wato masana sun mai da shi ya zama shine ar-rafi'u lin niza' bain al-ulama shi abin da yake musu hujja anan shi ibnu malik yace ubangiji ya ce inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm al-qiyamah aka ga wannan nan gaba ne ya ce nan gaba ne ce daga laku ce tana shiga cikin jumla mustaqbaliyya ita ba ce inna rabbaka la yahkum bainahum yawm al-qiyamah ai nan gaba ne ya ce wa inni la yahzuni an tadhhabu bihi kaga ai nan gaba ne yake cewa ya bakanta muku je ku tafi da shi tafi da dana da annabi yakub wannan duka nan gaba ne saboda haka to kaga qur'ani ya zo da wannan ma'ana da kuke cewa in ta shiga in lamun alif da ta shiga cikin fi'il mudari to sai ta zai ta zama hal sai nan ba haka bane sun ba shi amsa suka ce ai wannan ai saboda mahimmancin abin ne fa nuzila manzila shahid al-hal eh amma dai wannan gaskiya al-asl shine abin da shi Ibn Malik ya faɗa cewa la mulid da wannan ba ta iya zama dan tashi ta da mudadi kawai ta mai shi zama hal sai an samu qarina kuma sai an duba qarina ana iya samun qarina na nan haliya ko kuma tana nan mustaqbaliya ne sai wajeje da suka ce in ka ga wani abu ya ga fil mudari ya sace kace a halin irin wannan halin to shi ma zai zama yana nufin mustaqbal ba halin ba yanzu yana nufin mustaqbal suka ce wannan idan idan abu na farko aka samu yayi eh, ya ittasala bi bi huruf ah, addalla ala ala al-istiqbal kaman yau kaman gadan kaman kaza da sauransu kaga wannan kace sayati ya'ti gadan kace ya'ti gadan wannan ya nuna cewa idan gaba ne zai zo da ka ga kace gobe ai sadaka gobe wannan ya zama ah, qarina mutasila wanda take madi'atun min hamli al-ma'na ala al-ala al-haliyah sai kuma idan suka ce idan kuma ka zo da aharuf a tanfisiyan nan na sinin da saufa wanda wannan shine adal ma ka ce sayati ko saufa yati saufa yati ya dan fi nuna wato za a dan jima amma sayati wannan ya nuna abin da wuri za a yi an ji malamai Eh, to sai ko kuma ya samu nuna tauki nuna tauki la tadkhuluna al-masjid al-harama nuna tauki shi ma idan ya zo galibi yana nuni wannan kamar tansisan ne ala annal fi'l al-mudari'i ينبغي أن يحمل على الاستقبال يا كما تعرفي شنو أبو ذي مستقبل sai ana sai abubuwan da suke nuna kuma ana ka shafi ma wani lokaci wasu da yawan wani lokaci da yawan al'amari ba za ka shi ma na istiqbal iya sha yarhamukum wannan galibi nan gaba ne nan gaba ne wasu malamai ke fada fil istiqbal ana ka sharf da sauran abubuwa ne da malamai ke fada kamar yabo bayan hal hal tusafir غدا هل تسافر هل تسافر في المستقبل wannan kaga ana tambayan ka ne a yanzu baka riga kai ba hal tusafir zaka tafiya kaga wani wani abu ne ake tambayan ka da sauransu da sauransu ne galibi dai ragowar abubuwa kuma da alqara'in ne suke yake nuna haka duk wani qarina na musamman wa'id ko a ce sai a ce zan yi maka kaza misali misali misali in fa'alta kaza fattara ma ana fa'ilu kaga wannan ai wa'id da kake masa to galibi wa id kuma wannan ba yanzu ne za a yi ba sai ka ce ne in yayi ai kai mishi sharadi in kai ne ga abin nan sai aka ga me zan yi kaga sai in kai sanan za a gani kaga wannan kamar karina ce wanda take nuna zuwa ga hali da kake cewa أو أي فعل ماضي مو بوش فعل ماضي فعل ماضي غالبي الأمري آه شي فعل مضارع شي نيكي داوا baya. amma fi'il madi ya ya zama fi'il madin sa sai dai wani abin da zaka ga ba a ce ata amrullah da riga ya zo ba amma wannan tahqiqan ne da kuma ta'kidan cewa ma zai riga zai zo zai riga ya zan ba amma zaka ga kawai a ce kaman ja'a rabbuka wal malaku safa safa wannan kaga ana magana cewa ko kana so ko baka so ko ka yadda ko baka yadda ba to wani ranar da zai za ta zo kuma ranar da ubangiji zai zo to wannan kaga shine wannan litta'kid وإيقائه موضع المش... ال... ال... الاستقبال شي فعل فعل ماضي ده شي ما يكبر علم ولا شي ما يكما تبدا من أتى تولى تو أما دي kamar ga mutum taunan ba da ganin sai mu wuce tunda dai za mu ci dawo baya ba akwai lokacin da za ka fi'il mudari shi ma ya dawo ya dawo baya ya dawo ya kuma fi'il madi kuma wannan galibi idan lam ko lamma galibi lam in ta zo ita ce take mirshi fi'il madi sai lam ya kula ta'ama ai bai ci ba لم يأكل الطعام أي ما أكله kuka ce lam ya kulli ta'ama ka annaka taqul ma akala ta'ama shi kuma lamma yana kora abin da yake ciki a yanzu eh yana abin da yana kora abin da ake ciki a yanzu a yanzu yana share hal ne eh ka ce wafada wafada wafada alaina zaidun wa lamma yadkhul ad-dara ya zo amma dai bai shiga gidan ba bai ma riga ya shiga gidan ba to wannan wannan ma yana kore lokacin magana ne shi ma kaga wannan yana canza fi'il madi daga asalin fi'il mubadi daga asalin abin da aka san shi da shi da sauransu da sauransu dai ko lafazin iz idan ya zo wa iz yamkuru bika wa iz yamkuru bika wannan iz fi'il mudari da yazo bayan iz shi ma yana nuna abu na abu na madi wa iz yamkuru bika ai fi'il madi labari yake bayarwa ai da sauransu da sauransu akwai magana law a shartiyya law ya akhirallahu nasa bi zulmihi kaga wannan shartiya ce launin ta sharti ce kusa akwai launin zariya da launin shartiya da sauransu don shartiya ce ita ma wasu malamai suna sanya ta zama tana nuni iwa ga zamanin mubi wanda ya riga ya shuɗe to waɗannan dai kusan su ne su ƙara'in da ake bi wajen shi sai da mubari ya zama ya zama wato an fahimta cewa wannan hal ne ko mustaqbal ne in kuma duk ba a gane ba da wannan abubuwan da muka faɗa da ire-iren su to shikenan sai a duba karina kawai sai a duba karina mana yace alamatul mubari'i alamomi na mubari'i yanzu shahadi idan ka ce yan ya ce ya kutubu ya buribu ya shirabu ya durusu ya jahid in ka ce zaidun ya kutu fa ina bukali ya kuna hala wa ya kuna mustaqbala kaman ka ce ne zaidun katibun fi'ilan aw hukman wato gashi yanzu yana yi din yana yana rubutu ko kuma a nan gaba ne zai yi in nace yantuku da naqiqun kaga ai wajen tashabu tsakanin sura da kuma da fi'il mudari to kada akunu naqiqan fi'lan fa kada akunu naqiqan hukman fil mustaqbal wato wannan shine yanayin bambanci da amma an samu karina kuma shikenan karina na siyaki ya nuna maka cewa ga abin da yake magana to wannan kuma magana ta gane alamatul mubari alama ta mubari an yakuna mabdu'an bi ahadi ahrufil mubara'a ya zama ya fara da ɗaya daga cikin harfin nan guda guda biyar ko na ku na mubari na aitu haka suka faɗa na aitu wasu kuma su ce anaitu wannan kowanne kai yayi akromi ne kawai eh amma dai na aitu kaga dai akwai ma'ana sosai eh akwai ma'ana na aitu kamar ka ce ka dan nesa kanka da wani abu alhamza na farko shine lil mutakallim in ka ce alaitu kuma ka ka kawo su ne a yanda ya kamata su zama kaga hamza da lil mutakallim nunun shi ma nunul jam'i ne wannan na mutakallim shi ma kaga sai sai sai ya'un kuma na na za'ibi sai ta'un kuma na mukhatab haka suka jero su in kuma kace na aiki kuma kaga za ka canza wannan tsarin wanda galibin nuhat kuma suna tsaro su ne hamza nunun ya'un ta'un haka eh الحمد للمتكلم المفرد نحو اكتب اكتب عفوا ارمي ادرس ina rubutu ko zan yi rubutu ina jefa ko kuma zan jefa adrusu ina karatu na darasi ko kuma zan yi darasi annul lil mutakallim al jam' naktubu nal'abu nadrusu al ya'u lil ghaib ga wanda baya nan yaktubu yana rubutu yal'abu yana yana wasa yadrusu at ta'u lil mukhatib lahu taktubu tal'abu taktubina haka zaka ce to zai zama ko dai lil mukhatib ko lil mukhatiba lil mukhataba ko kuma lil zaka iya kuma taktubu lil lil ghaiba kace Fatima taktubu ko kuma ta'kulu Fatimatu ta'am wannan lil ghaiba ce ana kawo ta'u sai kuma ta'u lil mukhatib lahu taktub tal'ab sai kuma taktubina fi ma lil mukhatiba قبوله دخول لن in ka ce qabuluhu to dukhul dole lam maqul bi kuma qabuluhu dukhul lam na'u lam lam taktub baka rubuta ba wato wannan qabiliya kawai da muka faɗa fi mudari qabiliya ba dole sai bin mudari bin mudari idan yanzu dole ka lam ba amma dai zai karba da zaka sa aure zai karba shi lam taktub lam naktub lam aktub lam yaktub wa qawluhu ta'ala fasajadu ila iblis lam yakun min as-sajidin okay to lam yakun to wannan saboda akwai lam kaga lam yakun yakun fi'il mudari ne qabul sin wa sawfa kaga wannan shi ma qabiliya ba dole ka gani ba qabiliya zai karba shine sin da sawfa at-tanfisiyya sa'aktubu sawfa yaktubu وليس شرطا ان كل فعل بدا باحد الحروف الاربعه tsawon ya dan danne وليس شرطا أن ي... أن كل فعل بدأ بأحد الحروف الأربعة مضارعا آه... فأكل أوكي تو ناجي ناجي ناجي وليس شرطا بشرط بني أن كل فعل كون فعلي بدأ بأحد الحروف الأربعة سوى يفعل حرفا نقول مضارعا أي أن يكون مضارعا ya zama shi fi'ili ne mudari ba shar'i bane fa akala wa ya isa to akala akala okay akala na akala kaga fi'ilu fi'ilu madi ne amma fara da hamza ya isa shi ma shi ma fi'ili ne amma kaga ya fara kuma da da ya'u kuma fi'ila ne madiya ne kuma fi'ilai ne wanda ke madi duka madiyai ne duka لك با شرعي بني ولذلك فإن المقياس للفعل المضارع هي العلامة الثانية saboda haka wato kamar ma'auni da zai sa a ce gami da magana fi'il mudari shine a wannan alama ta biyu da muka faɗa shine lam din nan kabulu holi da holi lam to wannan shine asalin alama an fahimci maganar su anan Eh, saboda in ka ce hamza nunin ya'un ta'un eh, wani alama ce shahararriya ta amma kuma ana iya sabawa kana iya samun akala da ya isa ya zama kaga dai wa yawun dai ha- harafi na mubari shi ma hamza na fili harafi na mubari amma kuma gashi ya shiga cikin ya ya zama ya- a cikin fi'il madi sai dai abinda zaka bata abinda watakila za a za ka sha a ce to ai wannan wannan suna asulul kalma din ne amma shi na fi'il mudari wannan kari aka yi na mudara'a ne wannan harfin mudara'a daban za ta mishi za a ga maka cewa wannan ai wannan wannan na bina'ul kalima din ne shi ko wancan kuma na mudari ne ka junawa kai saboda dai su fa'idatar da mudari saboda su fa'idatar da shi ma'anar mudara da ahkamul mu- ahkamu fi- ahkamul fi'l al-mudari hukunce hukunce na fi'l al-mudari al-fi'l al-mudari mu'rab min bain al-af'al a cikin fi'ilai guda uku da ake da shi shine ba yake zama mu'rab shi ke zama yake yake zama mu'rab mu'rab shine za- zai zama ya karbi a wato a- al-asl an yakuna marfu' marfu'an bid-dhamma sannan kuma qad yunsab bi dukhul an-nawasib alayhi eh, to wannan shine eh, mu'rab din amma sabanin fi'l ma'ad fi'l amr za ka ga su mabni ne ala al-fath mabni ala ala sukun lakinnahu yubna fi halai fi halataini sai dai ana iya mishi bina'i a hali guda biyu na farko yubna ala sukuni ana iya mishi bina'i akan sukuni wa zalika idza tasalat bihi nunun niswa wannan idan ya hada nunun niswa yarba'na yar- nunun na mata yarba'na yadribna yashribna ta'ama yashribna al-ma'a ai to kaga yana ya hadu da nunin niswa yana ya zama bini shi ba ya zama ya bi sahun yan uwansa filan na guda biyu fi'il mudari da fi'il madhi fi'il amri wajen ah, zama mabni shi ba قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه يتفطرن kaga wannan ya sami wani nunin ah, niswa in ta mata samawat ce Eh, a ta samawat ce aka musu aka aka jami ne ba mata sai yubna ala al-fathi ana iya gina shi ko akan fatha idan ta bihi nunu tawkiri idan ya halla nunu tawkiri ittisala mubasharan mubasharan haduwa na kai tsaye babu fasil in akwai fasil tarikh to da bambanci akwai yakan saba duna duna fasil ba tare da wani fasil ba qala ta'ala fala takunanna minal munkari fala takunanna sai ce wannan fi'il mudari mabni wa ala al-fath litisalihi bi nunu tawkid wannan abin da za a faɗa kenan أما إذا فصل إذا فصل بين المضارع ونون التوكيد فاصل إذا فصل بين المضارع ونون التوكيد فاصل إذا أكره ولو مر بي ونشا مكي إذا كان في المضارع إذا نون توكيد فإنه يعرب إعراب الأفعال الخمسة فأنا مش الإعرابي الإعرابي الأفعال الخمسة وال- آه آه والفواصل هي أفعال الخمسة شيء أبدا مكبروا أبايا خمسة منين menene menene wato abin da su hukuncin su ya raba su yawa yurfa bi thubut nun wa yunsab wa yajru bi hadf nun wannan shine al-i'rabun al-af'al al-khamsa na'am to shine yake cewa wal fawasil abin da suke zama tsakankani shamaki tsakanin fi'il mudari'i da fi'il da- da kuma nun tawkid shine alfawasik ko ce alfawariq duka ana faɗa alfariq a wasu littafai alfu lisnaini alfu lisnaini idan ya shiga cikin fi'il mudari'i idan tsakanin fi'il mudari'i da nun tawkidi to zai zama wannan wannan abin da aka ka sani na cewa lallai dole sai fi'il mudari ya zama ai mishi bina'i al-fatihi wannan ya wannan ya kau babu shi kamar la yabribani la tubayi'ani la tashribani al-ma'a kaga yanzu wannan mabni al-fatihi wannan ya kau kama alfu kama wawul jama'a kaman yadribu yadribunna yadribunna yashrabunna kaga yanzu ya zama eh, an mushi bamba wani ba'u din ba'un ta inda kana ce yashrabanna sai aka mushi bamba saboda me saboda wa- wawul jama'a ta shige shi zai da wawul jama'a an share ta da wawul jama'a an share ta kaman qala Allah ta'ala tarkabunna tabaqan an tabaq sai ya'ul mukhataba yace la tashrabinna la tabrabinna Allah ta'ala na cewa fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan Eh, sai suka faɗo wani abu muhimmi yace limaza hadafna waw al-jama'a wa ya wa ya al-mukhatib mukhatiba wa lam tuhdaf alful itnayn me yasa aka yi faru me yasa aka share wawu jama'a aka share yawul mukhalaba amma kaga alful itnayn nan ba ba ba ba- yawul mukhalaba aka share, amma ba a share alful itnayn ba a ce la yadriba la yadriba ni sai da aka fare ta amma kaga wawu jama'a la yadribunna yashrubunna la tarkabunna aka nisa la tarkabunna ne Eh, kamar wannan eh, la tashrabinna aka nisa la tashrabinna da yasa aka share amma shi a alifu litinin aka bai shi
na share ba za a gane akwai ba za a gane darasa na shi ne ba.
Na'am.
Amma shi kuma wancan za a iya gane ba. Sai da duk wasu- Eh, na- a- babban dai dalili shine wato saboda takhifan limata waladu min athiqal zai haifar da athiqal wannan nauyi akwai abin da ka faɗa na fuskar ma'ana din amma saboda nauyi da kuma tawal harakat Eh, ta- ba tawal harakat ba tawal sakin sakinai to kuma san larabawa su ba san sakini da sakini a waje a waje daya eh ko ya in aka halla irin wanda kuma suna neman tahdifi to kuma dama ah, ai inna ma tawaladul wa min ishma'id dhamma wa kan- kama kana yatawaladul ya min ishma'il ya saboda haka idan aka zo aka in ka rage shi shi zai zama maka nunu tafin ta kama shiga ko ba a samu matsala ba in ka ce la tarkabunna daidai ke da kama ka ce la tarkabunna din eh amma idan kace zaka yi haka shi kuma yare ai yare an gina shi ne akan sauki yare an gina shi ne akan sauki so kaga takhfifan wa tukhdafu tukhdafu takhfifan wal wa kayla yatawala aw tatawala sakinai tatawala sakinan aw yatawala sakinan sai i'rabu al-fi'l al-mudari' sai na zaka tun namu dai ba zai wuce minti 40 ba saboda ka ta mun san kaza anan an-nawasib din nan sai mu ba su insha Allah ta'ala إعراب الفعل المضارع لإعراب نفع المضارع يرفع الفعل المضارع لفظا أو تقديرا أو محلا وذلك إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم كالتالي أصلي فعل مضارع ينديك أصلي إن ينا كان طبيعة أصلي لما معرب سنقوم معرب إن نازع علامة وشيرة كمال إعرابي شيني يزمى الفرق العملي يزونا ينا كربان wato tsikaran ko kuma alama ta rufa'a abuwa alama ta rufa'a wanda alamar nan ban za a ganta sai ce yurfa ul fi'l mudari lafzan aw taqdiran aw mahallan ana mushi rufa'a ne ko dai quru quru shine ka ga ban ma karshen sa aw taqdiran ko taqdiri in akwai wani abin da zai hana a ganshi a karshe aw mahallan ko bai zama fi mahalli rafi'a wa zalika idza lam yasbiqhu nasibun wala jazmun kattali wannan idan wato ba a sami wani nasibi nasibi wani wanda yake amil amilun nasibi ya shige shi ba ولا ج... ولا عامل جزمي يا شيخ شباب كالتالي نحن لا آه... لا نرهب الموتى مو بابا دور متوا تو آه... كذا لا نرهب ولا فعل مضارع ne لم يسبقه لا ناصب ولا جازم saboda haka sai zama ala aslihi annahu marfu'un bid-dhamma saboda fi'il mudari marfu'un bid-dhamma adh-dhahira الموت وفاعله ضمير متصل تقديره نحن ضمير المتكلم الموت هو مفعول به منصوب الموت لا نرهب الموت فنرهب, فنرهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أي الموت كما فاعل كما شيء نحن شيء كما الموت هنا مفعول به منصوب سي أنتما تزرعان تزرعان الحقل أنتما تزرعان الحقل فتزرعان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وعلامة رفعه ثبوت النون كمان ده ده ما بك شيء فيعرب إعراب الأفعال الخمسة وأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها سي الله يرضى عن المؤمنين الله يرضى عن المؤمنين فيرضى أنا كذا أنا أنا يداك مؤمنين يرضى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره هنا بديه كشيء يرضى يبقى ina nufin wato larabawa ba su haka ba sa cewa yarbayu to sai da kan suka ta kadirin sa akan wannan alif din shine al-alf al-muqaddara ala akhiri tallahi la taqulan lil haqq wa taqulan li fi'l mudari marfu' bi taqdir thubut an-nun al-mahdhufa li tawali al-amthal me yake nufi wannan li tawali al-amthal wato kini da kini kini da kini akwai nunun akwai nunun sun haɗu wuri ɗaya wanda kuma duk to tawalil amsal kuma kaga ya kamata ya zama an sami a an rage wasu daga ciki din aka samu at-tawalil amsal ko tawalil sakinai ko kuma tawalil harfaini al-mutamathilaini al-mutamathilaini to kuma wannan na iya sa wani lokaci a samu takhfifi sai a samu takhfifi a larabci هل ترغبن في قول الحق يا خالد ترغبن فترغبن فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفعي في محل رفع an fahimta targaban na wannan kaga ba shi da wani fasil nuna tauki ta ta haɗa shi kai tsaye to yana ganin sai mu sai mu dakata na insha Allah ta'ala muka zo sai mu shiga cikin nawasir na san gobe da san da suna nan wannan muka shiga ba na san sai an shiga an je ana wani abu kuma a ce kuma duk katin da ya fito fili ba to ayi haƙuri abin da aka samu da insha Allah za a zo wannan daga harafi ma kamar busa da yawa ba na so ko mu shiga cikin harful jarri sosai kuma kamar na duba na ga a muhtawaya din su kawo harful jarri ba ko sun kawo kamar ba su kawo ba malamu ta gobe idan ka za ka zo ka dala ka kai maka da maktaba ba ko wanda za ka dan mutu ka bincika tsakanin الفعل ده العمل ذاك ايه ذاك دوبا تبالي فيه كذوب اما اما العسكري littafin sa ba laifi za ka iya sanin maganin wannan al'azhari ma eh a a wannan samun luka ka baka masu littafin ba in za ka iya samu za ka iya duba bambancinsa a ciki kusan ji alfi'il shi ne yake dangata ma ubangiji al'amal ba dangata ma ubangiji galibi al'amal yana buƙatar wani aiki wanda ke wani zai yi da ɗan wahala da tukuru da sauransu kuma a ga tasirinsa alfi'il kuma wannan shi akmal kamar al'ilmu an fi dangata ma ubangiji al'ma'arifa kuma haka ba a dangata ma ubangiji galibi al'amari sai dai idan siyakin magana kama to alfi'il suna ce fi'ilullahi ba ta amalullahi sai dai a wasu wasu halaye kamar sun'ullah shi ma wannan a wasu halat ne amma al'asul galibi inda fi al'aqlab shi ne a ce af'alullah wato alfarqu bayna al-fi'l wal amal wataƙila ma za ka iya hadawa da shi sun'ullah da ka gani daga mai malamai suka gaya a wurin nan amma kulasa kwarai da gaske talhisi ya zama sosai an rairaye kaɗai yadda kawai sai da mu ji tasiri da insha Allah ta'ala
وما تقول في شعر وما تعملون من عمل ايه فلا ولا تعون ولا وأنتم وما تعون عمل
illa kunna eh wani amal ne da amal ne amal ne eh amma dai duka dai a magana wannan fadin magana za ka iya faɗa ka ce hada min amalillah hada min amalillah ai ta'ani annahu min fi'lillah eh amma dai akwai bambanci yadda su suke faɗa ina ga kamar al-askari ne in ban manta ba yayi wannan maganar bu'ud al-ahad yanzu ba zan iya tunawa ba eh sunan littafin nasa bu'ud al-ahad na kan tuna asalin ya shiya ya faɗi ta bari ya faɗi bambancin ya faɗi bambanci din jana ta al-azhari al-askari ya kawata fada eh eh bari na gaba sai in sai in bincika maka ana insha Allah eh in kodai inda ka da bana sai in tura maka kila zai maka sauki sannan kuma an sami su ma'adin sai a duba a duba a gani a lokacin ma'adin sai karta ta hifar ma'adin bi bi al-furuq bain al bain al-kalimat al-mutaradifa insha Allah sai mu zakata nan ko ina ganin kamar ba yau dai ba wani kura sosai muka zo ba laifi wajen irabul fi'il mudari sai mu dauko su baki da sai mu tafi da su insha Allah ta'ala abin baka sai da Allah ba mu da da abin baka sai da Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد da tana biya ni bukatun mu da alheri da tana tafiyar da kai sharri Allah tana tafiyar da gaba muka addini tana tafiyar da gaba muka addini Allah tana buɗe wannan zukatan mu Allah ta'ala ya tabbatar da addinin sa kan kafirci da kuma masu shirya mishi makirci Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya Allah ta mana zaman lafiya Allah ya amtar da mu Allahumma ahsin aqibna fi umuri kulliha wa atina min khizyi al-akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعم